المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum ya yan uwa masoya Allah masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau dai talata goma sha shida ga watan Rabi'u Sani hijiran shugaba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ɗaya ga watan goma sha biyu Disamba miladin rayuwa na biki ta ɗanna na maryam shekaru dubu biyu da ishirin. Mun dawo kan karatun mu na littafin Sahihul Buhari a mujalladinsa na uku juzu'i na biyar a shafi na ishirin da biyu cikin kitabul magazi kuma a kan babi na goma sha hudu kan hadisi na dubu hudu da ishirin da takwas. Imamul Buhari ya faɗa cikin wannan babi. Babun hadis banin naliri wannan babi zai bayani akan hadisi ko zance ko wajiya ko gumurzu ko yaƙi wanda ya kasance da ƙabilan da ake kira banu nalir banu naliru yahudawa ne wanda shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kula alkawari da zuwa masu kawarware. Allah subhanahu wa ta'ala cikin jin kansa da ramansa da kuma ganin damansa ya fita annabawa dewa a cikin kabilan Yahudawa, kabilan Banu Nadir ɗin da ake magana a kansu a yanzu. Sun fi kowa yawan annabawa, a cikin annabawa don dubu ɗari da ashirin da hudun nan da kan za ka kirga kwaya takwas ko wasu abin da suka kai haka a cikin larabawa amma duk Allah ya fitar a cikin banu Isra'ila su ne Yahudawan ne da ake magana a kan. To Allah musu baiwa ya musu arziki amma sai suka yi watsi da wannan baiwa da wannan arziki da Allah ya musu. To lokacin da Allah ya turo manzan Allah yana maka. ko kuma tarihin yana komawa su Yahudawa daga Sham suka ringa bayyana har suka bayyana a jaziratul Arab ga sunan har garin Yathriba shine Madina. Da suka zo Madina sai suka zauna Madina tudu ne da kwari. Tudu tudun shi ake kira Aliya, nan kwarin shi ake kira Sajida. Lokacin da Yahudawa suka zo sai suka zauna daga sama. sai zama akwai karancin ruwa akwai karancin wajen shuka da abin da ya kama da haka sai wajen bai musu ba sai suka gangaro nan kwari to kwarin din akwai mazkura akwai buduhan su banu nazir suka zauna a buduhan sauran yan uwan suka zauna a mazkura kamar yadda tarihi ya tabbatar wannan duka annabi bai zo ba domin abin da yake yana can makka yanzu sun zo sun zauna shekaru aro-aro. Ko shi da na nabi da ya hijira, da ya hijira ya dawo Madina wanda da asalinsa ya sarrafa ne ake ce Madina. To sai samu wannan kabila na Yahudawa iri biyu. Waɗannan wanda suka fara zuwa banu Naliru da banu Kuraiza wanda suka zauna a nan. Su kuma ainihin banu Kainuka suka zauna a wajen mazauni na da na banu na kenan. Yanzu kenan a Madina akwai Yahuda iriyo, akwai banu Kainuka, akwai banu Naliyar, akwai banu Quraiza. Wannan na farkon banu Kainuka annabi ya yaƙe su a shekara ta biyu an fita zuwa ƙasan cikin watan Shawwal. Bakin san su muke yi ba, labarin su zai zo a gaba. Sai ainihin banu Nalir su ne yanzu. to annabi shi kuma ya yake su a shekara ta hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake shi yasa nan kalman da Imam Buhari ya kawo wai ala ra'at sittatu ashurin bayan an yi badar manzon Allah ya yi banu nadir ba sadada ba ne malaman tarihi magazi ba su yarda mishi da wannan magana ba kuma dama shi Imam Buhari malamin hadisi ne bai san tarihi na yaƙi a jan annabi kamar yadda Musa dan Ubbatu da irin su Ibn Isra'a ko Abin Isra'a suka san tarihi ba. Wasu wannan na Banu Quraiza suwa tsaya shekara na biyar annabi zai yaƙi su. Shekara na biyu Banu Qainisa, shekara na hudu Banu Nadir, shekara na biyar su ne Banu Quraiza. To idan aka shiga shekara na shida tunan ne haibara da su. Za a ji a tumbije su gaba ɗaya kore su ma daga jaziratul Arab gaba ɗaya ya zama asalin cikin garin Madina ba abin da za a samu banda musulmai makka ma haka an tsarkake take na gaba daya to su yahuda mutane ne wanda ba su iya yaƙi ba amma suna da kure suna da ruba suna da caji shi yasa lokacin da aka yi badar Allah ba manzon Allah nasara da ya zo yake wa yahuda banu kainuka magana ce a muhammadu kana da ya faru a badar ya rike ta gaba za ka mu wawaye ba su iya yaƙi ba. Mun ka da mu ka ga mazaje. To ko lalle an ga mazaje. Eh to da suka kara ai gudu suka yi suka juya suka ba da ba na ban mu kai nu da kuma ba nun na ne abin da ya faru kenan wanda insha Allah muna karanta su da yanzu mun shigo karkaran bannon nadir ne to za a ga irin waɗannan zantuttuka da za su rinka bayyana. Saboda haka bannon nadir ya hudawa Yahudawa wanda suke munafinta annabi ba ƙwararru ne a yaƙi ba amma ƙwararru ne a munafinci sai iya munafinci ainu a shirya a yi wa mutum zagon ƙasa da saboda haka annabi da ya zo madina ya jama'a sai ne hudu akwai ɗan tagaryar su wa'annan yahudawa su da suka fahimci annabi yana da ƙarfi kuma sun san siffarsa sai suka zo da gudu muhammadu mu shirya alkawari tsakanin mu da kai ba za ka yaƙe mu ba ba za mu yaƙe ka ba annabi ya yarda saboda haka babu yaƙi tsakanin annabi da banu nadir wannan da muke magana kan annabi kuma yana cika alkawari babu yaƙi tsakanin shi da banu kuraiza babu yaƙi tsakanin shi da banu ƙainuka annabi ya yarda wannan su ne kashi na farko wanda annabi ya same su akwai kashi na biyu kuma wanda su sun nuna tsananin adawa su ba su son annabi kullum a yi ta yaƙi su ne mutanen maka ƙwarar shawa sai kuma kashi na uku su kuma sun sa ido su game zai faru ba su nuna tsananin adawa kuma ba su kula alkawari da annabi ba sai daga baya baya bayan an yi badar da suka gabata taka da annabi ya yi aka ba ka kula alkawari wasu kuma suka ce a'a a hudaybiya to kuma menene dai an kula alƙawarin da su amma bayan da suka ga kwalwar taka annabi sallallahu alaihi wasallam zai nazara waɗannan an yi sulhu da su an rubuta takardar yarjejeniya waɗannan kuma sun sa ido su ne banu bakarin da banu guza'a to su kuma waɗancan tsantsan kafirci kun ga mutane uku kenan tsantsan kafirci da kuma da aka magana rasulullahi sai ya rashin dace ko dace a cikin al'ummarsa akwai kuma munafukai to munafukai na al'umma to su koma su haɗa baki da kwararrun munafinci yahudawa don aiwa annabi illa wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci abin da ya fuskanta ba dan Allah ne ya aiko shi ba wallahi ba zai iya da wannan addini ba saboda yadda ake mishi munafinci ake mishi zagon ƙasa kuma wasu wato bin ga jama'an da suke tare da shi munafukai suna sallah suna azumi suna zakka suna aikata aikin hajji suna tare da annabi tare ke fita da zuwa ki tare ke dawa amma munafukai shugaban su shine Abdullahi dan Ubayy dan Salula wanda tarihi ya tabbatar to shine wannan hadisan da za karanta yau za mu shiga cikin karkara na su ainihin Yahudawan Banu Nadir mu ga wa'annan hadisin bai suka faɗa a kai da kuma wasu ayoyin alkur'ani da darasin da zamu iya samu a gargashin wannan insha Allah shine Imam Buhari yace babun hadisi bani Malik wannan babin zai bayani akan hadisi na banu nadir wa makaraji rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama da kuma fitan annabi ya da min Allah tabbata gare shi ilaihim zuwa gare su zuwa yahuda banu nadir fi diyatar rajulaini a cikin diyan wasu mazaje guda biyu wani ya kawo annabi ya je ya yaki banu nadir tun da ai akwai yarjejeniya ya rasu da ba za ka yake mu ba mu ma ko ba za mu yake ka ba muna wa garaje man gari barka da zuwa a dama muna tare da malam karu da kuma sarkin taro din muna muku barka da zuwa da dattijai da muke tare da su ko ina ba jama'a abin da ya kawo wannan yaƙi dan akan zalunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaluncin da ake masa ya Allah Allah ka ba mu da sauki amin shehi
cewa annabi amma bakin su abin da sa zan fata wannan don ku san munin abin amma kalmar ma ba daɗin fata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abin da yake kamantuwa da zalunci wadda ka zuwa ta saboda ba zalunci gurin suka ce sun rubuta takardu an aika yanzu yahudawan duniya sun haɗa kai sun rubuta takarda sun aika majalisar dinkin duniya suna neman abin musu haƙƙi muhammadu ya musu jami'a ya musu kwashi kuma mafi muni a cikin wannan al'amura an samu musulmai da suke goya musu baya eh haka ne eh farai kuwa ba subhanallah ga shehunan mu da yawa wasu ba nan wadda ke bayan ce shehunan mu ba a nan kano irin su malam abdul jabbaru irin su yan shi'a sun yarda da haka lillahi cewar annabi ya kwace yahuda ne ba nuna jiyar alamu ya zo musu bin tsaye koyar sa gidan kwarai daga ai wannan hadisi inda abin jabbaru ne ke karanta da za ku ji abin da zai faɗa da za ku ji bin tsara da zai wasa yi na rasulullah wasu abin da mutane ke faɗa yan wani musulmai don ku gane munin abu wani faɗin layin hamdu kamar yadda shi da ya faɗa da izinin allah mu allah ya tsare mu dan ya ce almajiran mu allah ya tsare su wannan tabargazan ba za ka suna yi ba. Haka Yahudawa sun tasama musulunci kuma ga ‘yan uwanmu musulman suna goya musu baya. To sun rubuta takarda zancen da ake yi takardun yana majalisar ɗinkin duniya. Suna nema lallai lallai wannan gidansu ne ƙasarsu ne larabawa su fita don su dawo su zauna a wajen. Abinda suke nemi su zo su kafa kafurci su asa tsaga. bayan kuma za Allah ya ce shaidan ya ce ba tsauna ba za a bar bauta tare shi ba tanzirar da arab amma ga shi ana zuwa dawo da damari kuma tare da haɗin kai da goyon bayan jama'an mu musulmai sai dai yan kaɗan wanda Allah ya tsare to su ne ba za su faɗa cikin wannan shirki ba to abin da kan iya faɗin haka wai manzo Allah ya kula da gauri kuma gaskiya ne ya kula da gaurin babu wai gaskiya ne tsakanin shi da banin Najeriya da sauran Yahudawa ba zai yaƙe su ba za su yaƙe shi ba za su taimake shi zai taimake su haka lamarin yake ka yarda ya yi mu ma mun yarda saka dana hannun saka dana hannun annabi to sai ga wani abu ya faru dan jama'a ku ji da kyau ku san me yasa shi annabi je ya yaƙe su ba zalunci ba to tun da sun shirya ba za su yaƙe shi ba kuma wani abu ya zo za su taimake shi to ga taimako ya zo taimakon ya zo insan sai ya koma bigir maguna insan bigir maguna shi ma yana na cikin littafin za mu zo kan shi shi yasa za mu ba da ɗan kanuni a kan kansa kurum amma za mu zo kan ainihin kirsa jama'a mun shigo ba karkarar magazi kenan tarihi kenan tsantsa wannan shine asalin wurin ana faɗin abin da manzon Allah ya yi da shi da sahabai ƙalubale da suka fuskanta abin da ya faru maulidi kenan dama tarihin annabi don jama'a su san annabi ƙaunarsa ya zauna cikin zuciyarsa.
sallallahu alaihi wasallam Su ne suka zo banu Amir ke na bin Malik suka zo suka samu Maulana Rasulullah a kanun labaru na biyun mahuna.
na'am Kuka ce ya Rasulullah mu akwai jama'an mu suna da hankali suna da basira suna da kaifin basira. Da za ka bada wasu makaranta su tafi su je su yi wa'azi a ƙasarmu to da ba mamaki sai a sallama a ta sarki annabi ya ce ina jin tsoro karin ba ku jama'a na ku je ku musu ta'addanci ile kuwa da annabi ya ba su mutane sittin a wannan ruwaya mutane saba'in su je su karanta su yi kira ba yaƙi ba wasu je je don wani rijiya wanda ake ce da tafi'ir makuna nan da waƙen yawo ku ya samu ta'addanci aka kashe su yan kaɗan suka tsira mutane biyu ko uku daga cikin wanda suka tsira akwai amur bin umayya lumari shi ma da ya kawo tsiransa shi sarkin ne ya yi alkawari uwarsa ya yi alkawari ta ce sai ta askewa wani mutum daga cikin ƙabilan a banon lumar a aske masa kai ko a yanke masa zanko to har ta mutu ba ta yi ba kuma tana uwar sarki to yanzu na shi ya samu wani daga ƙabilan banon lumar saboda haka sai ya yanke mashi zankon kansa ya ce ya cika alkawarin uwarsa kuma ya sallame shi ka ji dalilin zirarsa da yake shi zai kawo labari ba shi ne a tashi na zuwa sai a da wasu mutane a mashayar su biyu hira-hira suka ce su daga kabilan banu agar ne waɗannan ba shi ne cikin dare ya tashi sai kashe su amma ba tare da ya sani ba yana kashe su sai ga takarda cikin kayan ya ɗauka ya duba sai ga alƙawari ne da tsaron kulla da rasulullahi a shi musulmai ne lamarin bai daɗi ba shi ne da ya koma sai gaya manzan Allah kaji kaji kaji ya ce kastir tur da wannan aiki ba ka kyauta ba to amma tun da haka ya faru dole mu biya su jiya ba ma mu musulmai dukkan lokacin wanda aka yi hijira da su da wanda suke madina ba su da ƙarfin da za su biya kuɗi saboda haka dole annabi sai ya je ya nemo taimako a wajen wannan kabila na banu nadir wanda an kulla alƙawarin taimakekeniya tsakanin su da annabi Muhammad wannan shi ne dalili wani nuna annabi Muhammad ya zo na zo ku cika mun alƙawarin da kuka ɗauka eh haka ne Muhammadu za mu cika kuwa lalle ka zo za mu cika kuwa zo ka zauna daga nan suka ba shi jikin wani gini ya zauna so su banu nadir ginin su ba irin ginin mutanen Makka bane ko Madina to suna yin gini ne dogo wani tayin tsibi ne to shi ne sai suka ce wane ne zai hau sama ya ɗauki dutsen niƙa ya yi setin inda annabi yake sako mishi dutsen sai a murmina jahashi ya ce zan yi wanda Allah ya shirya mishi tsiya da tabiwa ya ce zai yi to shi ne kewaya sai hau ta sama ginin ta sama bina ya yi setin annabi da dutsen niƙa sai sako masa annabi kuma na zaune sai ga jibril ya ce ya rasulullahi Allah ya shin gaya maka ga sharrin da suka shirya maka saboda haka annabi sai tashi go kamar wani mai taɓa ruwa sai kama hanyar Madina dama tsakanin Kano da Rida Madina akwai malaman tarihi da suka ce mil biyu ne wasu kuma suka ce mil uku ba nisa tsakanin su ba nisa to su kuma cikin su Yahudawa akwai Sallamu bin Mushkam ya ce karku yi wa annabi haka mun yi haka mun warware alkawari kuma annabi yana magana da Allah wallahi kun yi haka Allah zai sanar da shi kaga abin da ya faɗa ya tabbata saboda haka annabi ya dawo da ya dawo shine shi kuma wannan da ya dauki dutsen ta ji ina na Allah Allah sai ya rike hannunsa ya rike shi ya kasa motsi ya kasa gaba ya kasa baya kuma ya kasa saukewa sai ga ‘ya'yansa biyu sun zo za su wuce Allah sai sa mala'ika ya banko shi sai ka ji dutsen sai ya sauka a kansa a kansu ya murkushe ya'yan ya kashe su a lahira. Shi kuma wannan dutsen da ya baya faɗi kamar an ɗauko dutsen mala'ika ya ɗauko dutsen shi ma ka banke shi shi ma ya mutu. Don sun nufi manzan Allah da shari Allah bai yadda ba. To shi kenan kar ku manta tsakanin da manzon Allah muna wa limamin gari barka da zuwa shi ma ya iso shi ma Robilu da yariman gari Alhaji Isa ne gari kuma shugaban mu na zakirai da na'ibin sai ne ma Basir duk muna muku barka da zuwa Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya bukatu to jama'a kun je sun tsalla da tsawari da manzon Allah ta taimake shi yanzu da annabin ya zo sun taimake shi ba taimake shi ba ko kuma ba sai suka yi niyya kashe shi. Haka ne ko? To shi ke nan manzan Allah da ya dawo shi ne sai tura Muhammadu dan Maslamat ya ce ka je ka gaya wa Yahudawa nan na Banu Nadir nan su fitar su bar min kasana dama kara na musu. Ni ne annabin wannan zamani a matsayina na annabin wannan zamani ban yi musharaka da kowa ba duk duniya duk garuruwa nawa ne duk filaye nawa ji rasulullahi ko haka ta kurin su bar mun kasana na ba su kwana goma su shirya a hankali su fita to da aka yi rashin dace a ɗaya daga cikin magabata wanda yake munafiki na Abdullahi dan Ubay sai turo musu kar ku fita kar ku fita ina da takaruran tsaffin mutane dubu biyu za su zo za mu zauna tare da ku in ma wani abu ne ba za in ya zama lafiyar ma za ku fito sai dai mu fita tare ko kuma a'a mu tsaya mu fuskanta mu taimaka mu yaƙi tare da ku shi ne dalilin da in ukhrijtum la nukhrijanna ma'akum wa la nudhibu bikum ahada kamar yadda ya faɗa wa ‘yan kuntintun da nasuran nahu wannan shi ne abin da yake ya tabbata a wannan shashi shi kunan manzon Allah da jama'a da ya kira masu ya ce to wayannan jama'a suna neman wani abu da mu da karu a zauna cikin shi Muhammad da Musulma da je gaya musu sakon annabi ga abin da Abdullahi da Ubay ya gaya musu kuma suka nemi su kulle yarjejeniya da banu ga dafa in suka gato idan banu ga ɗabana sun zo suka haɗu da su kuma ga abdullahi dan ubai ya zo musu da dubu biyu to annabi ma ba zai iya tsanku ba to shi ne suka ce kai kuma ka ga muhammadu ba za mu fita ba duk abin da ya ga dama ya yi ya yi duk abin da zai iya yi to shi ne muhammadu da maslamatu ya da ba manzo da labari ya ce aka suka ce yi kai aliyu shirya ya kawo tuta ya bashi manzon Allah da kanshi ya fita wannan yakin aka biya ka tsare wannan birnin. Wannan shi ne dalilin da manzon Allah ya yafi wannan. Wannan kanun labarai ne na yakin. In mun zo cikin dare sosai za mu warware bayanin wannan dan kanun labarai. Saboda haka za mu karanta wannan hadisi da ku biyu ku ji abin da yake cikin wannan hadisi. Wa dalilin shi manzon Allah ya tafi wajensu shi ne bidiyatul rajulaini a cikin diyan wayannan mazaje guda biyu wa ma aradu da kuma abin da suke nade minar gadari na yaudara na kisa bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine su je ba dutse kashe shi wanda a amru bin jahash ya hawo ya dauki dutsen mai ya jiro manzon Allah dutsen ne ba a sauko maka shi daga bene asai ila masha Allah kana zuhri imamu zuhri yace wannan imamu al-buhari ya kawo shi a tariki amma abdurrazzaki ya zo da shi a cikin musannahu ta hanyar ma'amaru ta hanyar imam zuhri ya ce ƙadar zuhri imam zuhri ya faɗa an urwatu bin zubairu daga urwatu dan zubairu cewa abin da ya faru a banin nanir kana ta kasance ala ra'asi dittati ashure akan ra'asin watanni shida ne min wasa'atul badari bayan an yi badar da shekara shida da watanni shida abin ya faru a wannan yaƙi shi ne nake gaya muku ba zai gaskata ba wato wani wani a ce ko ce wani kalma ce ake zuwa tabbatar da ita su kan yahudawan nan suna da ilimin littafi warai suna da ilimin littafi su ne ahalul kitabi ma da qur'ani yake ce ahalul kitab da yahudu da nasara sun ya halar kitab wanda an bar sa taura wannan an bar su linjila wannan an bar su annabi musa wannan an bar su annabi isa to a cikin littattafan su akwai tarihin annabi eh akwai tarihin annabi to me aka rubuta a littafin nasu tarihin annabi wasu mutum ne mai haiba wasu mutum ne kyakkyawa ga yanayin gidansa ga yanayin harshensa ga yanayin hakoransa ga yanayin ƙirjancensa ga yanayin tafiyarsa ga kaza ga kaza farkon yakin da zai yi Allah zai ba shi nasara a kan yaƙi in dai har yayi yaƙi a farkon yaƙi sai ya yi nasara a kan yaƙi da kaza da kaza duk ga shi cikin littattafan suna da wannan ilimi wannan da annabi ya zo kar ku manta sun ku sai da sun fito yan adawa ba da suka kula alƙawari da shi mu zauna lafiya kar ka yaƙe mu ba za mu yaƙe ka ba ka taimake mu mu za mu taimake ka an yarda da wannan sai suka saba na rijido. Farkon yakin da ya fita badar, yana fita badar Allah zai ba shi nasara suka ce shi shi ne annabi. Dan ga shi a cikin littafin warkoshi shi ne wannan annabi. Ana nan aka ba ka ba aka kashe karu bin al'ashara wanda kuma ya biyo bayan wannan tsoro ya daga shiga cikin yahuda kuma bai yahuda ne shi ma kuma shi dama gidajensa dogayen benaye ne benaye ne dogaye dogaye amma ga shan kashe shi aka ba kashe ibnu sunaina shi ma daga cikin su ne duk dai surfa dan tafoci a cikin tarihi duk wannan mun karanta sai dai tsawon lokaci wata gida an manta duk waɗannan aka kashe su wannan ma iska ce ta zo ta kashe shi ya ka zo hudu ana yin ƙwararwar yaƙi zai kaiwa na ne a ashe ba shi ba ne ashe ba shi ba jama'a kun ga shigowa ko kun ga shigowa to bayan yaƙin ƙwararwa ne suka ta san annabi da rashin kunya da fitsara wata shekara ta uku ne wannan kuma ana magana cikin shekara ta hudu ne to shi ne suka ta san masa da fitsara ai ba kai ne annabin da aka ce ba to mun ai ga shiga ta yaƙi yaƙi ya kare maka ba ga shi an ce maka ciwo ba to shi ne nan abinda wannan malami yake kawowa cikin wannan ɗan kalmomi da ya jefa a wannan wuri. Kalar Zuhuri an kurwata bin Zubair, kanar alara su ce ta tashi da min waƙafi badari, kabla kuhudin abinda ya kunshi a wannan tsakani kenan. Wa kaulin lahi ta'ala da faɗin Allah madaukakin sarkin cikin Qur'ani, huwa allazi ubangijin shi ne wannan akhraja allazina kafaru da ya fitar da kafirai min ahlil kitabi na daga maduwalin tafi min da yarihin daga gidajensu. لأول الأشر أفرقاً تاروا فرقاً تاروا malaman hadisi ko malaman tafsiri suka ce a wani ashar wanda aka tara subanin nalir ku fito wayannan su fito a gidansu wayannan su fito wayannan su fito wayannan su fito aka tara su ga su tare sannan sai aka sa su sayi dina alimin abin da suka kora su tare da haɗin kansu su haidu bin amrin su a kuntu janatu amma ku bin har su wayannan suka kora tara su da aka yi shine ashar tara su yahudawan a waje guda shi asharun ɗai ɗai ɗai har guda hudu ne a cikin dare za mu ƙara bayanin wani asharun ɗai ɗai ɗai guda hudu ne wannan ɗaya daga cikin su kuma Allah ne da kansa yake faɗa ba wani ba sai awwalil ashar gashi ya faɗa a farkon taruwa kansu Yahudawa ganin ƙarfinsu, ganin arzikinsu, ganin ginin dogaye da benaye, ma'azanan tumu an ya karujo, ba sa zato za su fita. Ba su zaci za su fita ba, ba su zaci wala fitar da su ba, a ma'azanan tumu an ya karujo, ba su zaci za su fita ba, su ma kuma sabon annabi ba su zaci, sun Yahudawa za su fita ba. wazannu annahum mani abuhum gusuruhu min Allah abin da suke zato kenan fa atayhu Allah min haythu lam yahtasibu wa anzala fi qulubihim ar-ruqba aka ce ka shi zuciyarsu razali suka firgita suka firgita sai ga sunan fa yukurkuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina Allah ce ba ta baro ya ulil absar wanda yake son ya ji fakin wannan ya zo karatun dare a nan ne za a yi bayanin dalla-dalla fila wannan kanun labarai muke barwa amma mai son bayanin lalle da zo cikin dare insha Allah Allah ba mu dacewa wajen ala wai ibn Ishaq ibn Ishaq a mai magazi sai ya sanya shi shi yakin banu nadir ba wanda annabi ya fita ba ba a da bigirin makunata ba bigirin makunata wa hudin da hudin wannan kuma shine gaskiyar magana amma shi imamul buhari sai ya ce kabla zikir mahunaka don ga shi a can ya ce a lara rubutun kasa shure kuma wannan abin da mai magana zai faɗa wannan shi ne gaskiyar magana bayan zikir mahuna na kuma nan ma dan juma miru shi ma ya iso wannan waje mai albarka muna mishi barka da zuwa حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نادي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حاربت النذير والقريزة فأجلبن النذير وأقر قريزة ومن عليهم حتى هارب القريزة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بألهم لهقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رأى عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود البني مدينة wannan hadisin kuma Buhari ya same shi wajen malaminsa shine Ishaq dan Nasr Ishaq nan dan Ibrahim ake cewa Ishaq bin Ibrahim bin Nasr yana daga cikin malaman Buhari da ake dangana musu sunan kakannin kamar Abdullahi bin Bukairi to ga Ishaq bin Nasr shi ma mun same shi sunan babansa Ibrahim amma ana masa ilafa da cewa An-Nasr kuma shi mutumin Rasha ne mutumin Buhara USSR amma ya zo yawa musulunta ya inganta musuluncinsa ya zama babban malami yawa na karban hadisai ga shi a wajensa ga hadisin da cikin buhari Allah ba mu albarkacinsa Amin.
kuma sadukun ne in ji su malaman hadisi mai yawan gaskiya to daga malamin sa Abdurrazzaq Sanani wanda ya rubuta musannaf daga Ibn Jurayj Abdul Malik dan Abdul Aziz daga Musa ɗan Kubba, daga Nasiru ɗan daga Nasiru Maula Ibn Umar, da kuma daga kuma Ibn Umar dan shine Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yace. Arabatul Nadir ya qalilan banun Nadir Yahudawan banun Nadir sun yi yaƙe Keniya wa Quraiza da Yahuda Yahudawan Quraiza sun yi yaƙe Keniya tare da rundunar manzon Allah. Amma a cikin kansu su biyun Allah ba manzon Allah nasara ba su iya yin komai da shi ba Allah ba shi nasara shi da sahabansa ba a jira to annabi sai ya kore dama za mu zo mu karanta walaula an kataba Allahu alaihim aljala'a la asabahum fi dunya walau fil akhirati azabun nar ai ba domin wannan korewa ba da aka musu ba in ji Allah ya ce da kun sha mamaki ai azaba iri iri da rana kaza za a ga tana farkowa daga sama tana zuwa tana tsakka masu tana cire a duniyan nan sannan kuka koma lahira kuma ga abin da Allah zai musu don sun taɓa wanda ba a tabawa shine maulana rasulullahi kuma wallahi dan ma manzon Allah yana magiya ga Allah Allah ya mana sassauci amma in ba haka ba al'amarin da yadda zai ɗauka aja ba haka ba Allah ba mu da sauki a zarkan manzon Allah to shine aka kore su su wayannan Yahudawa din wa aqarra quraizata aka tabbatar da banu quraiza to su ma sai suka yi hukunci a shekara ta biyar wanda huyu bin abdahu ya je shiga cikin su ya tazzuka su ai wa annabi tawaye tare da kabu dan asadu shi ma abin da ya gudana ya gudana a banu quraiza kenan domin bayan an yi wannan shi huyu bin abdahu sai gudu sai je shiga cikin su to lokacin da abin da ya faru ya faru annabi ya zo su ma ya yi musu ya katangance su to ku yi bin abu yana cikin su to abin da ya gudana ne ya gudana shine nan mai tarihi ko ce buhari yake karanta mana wa manna alaihim annabi sai musu baiwa su kabilan banu nadir mai yan baiwa ya ce su fita su bar mishi kasansa a cikin kwana goma sun ke to da annabi ya zo zai yaƙe su dama suna sa tsammanin zuwan Banu Gadaba suna sa tsammanin zuwan sojoji dubu biyu ta ɓangaren Abdullahi ɗan Ubayi. Yau ne, gobe ne, jibi ne, gata ne, aka yi sati ɗaya, sati na biyu, ba su ga kowa ba sai suka je ba kauna. Suka ce, to Muhammadu mun ya zai zo za mu fita ci ko wannan kuma ni ban yadda ba. Ban yadda ba. Ai da na ba ku wannan dama, ku bai amfani da shi ba, ni ma ban yadda ba. To yaya za a yi? wani ya daga rahama ne ina da tausayi ba zan kunta ba na yarda ku bitan amma kowa ya ɗauki kayan rakumi ɗaya akwai wani siyasi da na gani cikin wani littafin tarihi cewa rakuma uku kowa ya fita da rakuma uku duk abinda rakuman ka za su iya ɗauka ɗauka amma banda kayan fada banda filawo kayayyakin yaƙi banda waɗannan ba ya ta ɗauka ba to shi ne suka ɗibi kayan su to wajen ɗiban kayan ne mutum zai fita sai ga wannan abu mai kyau ne to sai yana cin haushi ya fita ya bar wa musulmai su zo su shiga banza a fayu ba da shi zai zuwa kayan sai kuku ya babbata ya kore gona buyu sarhun eh suna rurrusa gidajen su sai ainihin wa aikin mumine mumine ma suka zo suna taimaka musu su kuma taimakon mumine da suke fita mummune suke zuwa da Allah dube su makwaɗaita kuna jira mu fita ke nan ku je ku shiga ku je ku je ku zauna kun ga shi karatu shi da mana kace wallahi tallahi mu ba ma ma buka bari ma mu taimaka muku rusawa shi da suka zo suka ce maka mashi kun yadda aka yi mummuni suka shiga eh ana musu kwakwara ne ana musu gori ayi mutum za ku zo ku shiga suka ce sam abin da ke gaban mu kullum imani maulana rasulullah amma ba su da kanku ba ina zan mu da kanku to shi ne suka tattaimaka musu ake magana a nan Allah ya taimaka mana baki daya a barkar cikin rasulullah ba su banu quraiza faqad da rijalahum sai ka kama jazan in ka ji abin da abin jabar yake akan wannan nasi abin yaki faqad da rijalahum to gashi ne ba ni na rubuta ba Buhari ya rawaito eh yace annabi azzalimi ne ga abin da abashin shi ba amma wannan kalma ta yi ta girma astaghfirullah astaghfirullah mai bai ta kama ba dadi eh ga buhari ya rawaito qatala rijalahum wa qasama nisaahum wa awladahum wa amwalahum bayna almuslimina shine na ji wani shahidi ana hira da shi a rediyon Kano a wani tasha na jin rahama sai ke cewa jama'a ku yi hankuri ku yi hankuri al'amarin yadda duk kuke zato ba haka ba ne amma dai ya ce ni ba malami ba ne ni ko ba kowa ba ne amma duk mutumin da ya taba annabi ya ce ku sa masa ido ba zai mutu ba za ku ga abin da zai ba ku sa masa ido dama kuma da bayan Allah sun yi waɗannan isharorin sun fada to gashi nan abubuwa ya jawo Buharin kuma babban abin da zai ɗaure maka kai shi ne akwai yara ƙanana suna yarda sai nuna musu ko ba malamai ba eh sai nuna musu kuma sai su yarda shi ne wata ni na yarda da abin da kungiyar ta yi hakika na yarda kungiyar tizala sai ta yi kira ga gwamnatin kano a dakatar da abin jabarwa kan wasu wallahi na yarda da wannan rayu wallahi na yadda da wannan ra'ayi shi ne kurin maganin abu wata kwata a yanke shi daga barin yin wa don yana tafar da yara to amma in aka dakatar da shi daga wannan shi da na muga an manta da shi wanda ya fi shi karfi ma an tsaye shi bane shi zazzabi ya fi shi karfi ne su ba kusa ba a cikin gida da waje kuma yana da masu ilimi ba wawaye ma irin waɗannan ba ina da manyan mutane wanda za su iya yin wasu abubuwa amma gwamnati ya rike shi bari a dukiyar fara saboda haka gwamnati ita ta sanya lafiya kan haka amma lalle an yi kira ga gwamnati akan lalle lalle ta dakatar da shi daga barin wa'azi wannan shine gaskiyar magana saboda yana cin mutuncin annabi yana cin mutuncin sahabbai yana cin mutuncin sharifai ke ko ga annabi Muhammad sahabbai kan dama mai da su kamar wani garin abincin zai Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu bayan abin da ya gudana a banin Ƙuraiza annabi ya sa ka kashe su kamar yadda tarihi ya nuna matayensu da ‘ya'yansu mata an tsiratar da su da yara ƙanana dukiyoyinsu kuma su ɗiba abin da za su iya ɗiba su fita da shi zuwa banin Nadir a sauran kuma abin da ya rage na manzan Allah ne shi ne wa amma da umbayin musulmina illa ba a bahun sai dai sha'ashin su yahudawan lahiƙu bin nabi sallallahu alaihi wa sallam turki manzan Allah sun musulunta kaman ya minu minu amru a cikin arrahiqul maqtu ya minu minu amru amma ka duba cikin Muhammadur Rasulullah na Muhammadur Rida zaka ga ya rubuta ya minu minu umairi binu ka'abin binu amru to shi wannan ya amfani da sunan kaka wannan ya amfani da sunan uba tun maganan su dai ne ba bambanci wannan ya bari kakansa na wajen uku shi kuma wannan ya bari ubansa to su ne suka musulunta wayannan mutane biyu abu sadin bin wahabin sun shi wannan ya minu binu amru ko kuma binu umairi wayannan sun musulunta sun zo wajen manzon Allah to wannan musuluncin su yayi amfani annabi ya karbe su alaihi salatu wassalam وشيني نان يكي بياني آه لهقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم النبي آمن تدفوا وأسلموا سكة مسلمة وأجرى يهود المدينة يقول يهود المدينة كلهم دكانسوا وأتوانا نبن بنو أين قاعة wanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mawuta aka fitta su wa umranu wasu yake jama'a ne na Abdullahi bin Salamin wa yahudu bani harisa da 'ya'yan yahudun nan bani harisa wa kulla yahudul madina da dukkan yahudawan madina a cikin shekara ta shida ya zama duk madina ba ya ba yahudi ko da asali ma ba wanda bai fadin Allah ko Muhammad sai zama madina ta zama na manzon Allah na ne yar kwata na musulunci baki da to za mu tagaita nan mun zo da daddare kuma sai a ɗauka daga nan din a karasa abin da ya rage to a daudada ne kuma za mu karanta tarihin baki je kuma za mu yi iltibati mu koma cikin suratul ashari a tattako wasu ayoyi a ƙara bayani insha Allah Allah ba mu dacewa Allah ba mu albarka alqur'ani Allah ta ka manzon Allah da alkhairi Allah ta ka Imam Buhari da alheri shehunan mu Allah ta ka musu da alkhairi Maulana Sheikh Man Salo na Sheikh Siyaka malamin mu Sheikh Malar Luwanu da sauran marasa lafiya mu don Allah ba su lafiya jama'an da muke tare da su ko da yaushe dare da rana Allah ta ka mu da alkhairi galadiman gari Allah tsara lafiya Allah biya bukatu da majaki da sabida da sauran masu mulki malamin manzan juma miru Allah biya bukatunsa a yariman gari yariman isa shi ma Allah biya bukatunsa kuma gaba ɗayan mu Allah ya ƙara mana lafiya Allah ta aljanna shi ne makoma Allah ji ga malamin mu uban mu malam Abdul Wahhab Allah gafarta mishi Allah nawara masa Allah ya tsara kurakuransa Allah ya tsada shi da sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sune mazajen yabon manzon Allah a wannan gari na sune rijalu na ishiriniya sun diwanin shehu ma bai fito ba a ce ga har diwanin maulan mu shehu ya zo ya fito alhamdulillah ya Allah ji kansu da rama ya ɗanka baki ɗayan su mazan su da matan su Allah musu albarka Allah hada kansu Allah ta zauna lafiya Allah buɗa musu kofofin arzuka gaba da makudu da arewa. Mahaifiyarsu muna mata addu'a Allah biya bukatunta, Allah ƙara mata lafiya, Allah ƙara mata hankulai ga waɗannan yara. Suma kuma Allah ƙara musu hankulin juriya wajen yi mata biyayya. Alƙar Maulana Rasulullahi. Gabatar mu Allah hada mu aljanna, Allah ya samu ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatul Fatiha inna anzalnahu. Thank you. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين